بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake haɗa mu a wannan safiya ta asabar uku ga watan muharram hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam tana 1434 wanda ya daidai da 17 ga watan 11 a shekara ta 2012 a lissafin miladiya kuma za mu ci gaba da karatunmu na littafin alfurkan بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان درسي نقوم شابيو آه ما كن دي قباتا من ابن تيمية أنا بينا منا لا بد ولا بد في الإيمان من أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر هكذا نقول شافي نقوم شاتكوس inda yake bayyana cewa duk wanda yake waliyi ne kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ne ya faɗa a cikin alkur'ani lalle wajibi ya zama mumini ne kuma taƙiyi ne wato mai tsoron Allah imanin kuma ga abin da ake nufi da shi shi ne nan ne muka tsaya ko yauwa bayan ya ce a baya kaɗan ya ce wa inna ma auliya Allahi allazina wasafahumullahu ta'ala bi walayatihi bi qawlihi ala inna auliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lalle waliyan Allah babu tsoro a kansu ma'ana waliyan Allah waɗanda Allah sune waɗanda Allah ya madauke siffanta a cikin alqur'ani da walittaka yake cewa sune waɗanda babu tsoro a kansu ma'ana dangane da abin da ya wuce a baya wallahu wanda abin da zai zo nan gaba a lahira kenan kasu ji tsoro wala hum yahzanun kuma ba za su yi bakin ciki bisa abin da ya gabata ba a rayuwarsu su wane ne ya siffa su take yace alladhina amanu wa kanu yattaqun sune waɗanda suka yi imani kuma suka zan cikin masu tsoron Allah masu bin dokokinsa to tafsirin me ake nufi da wannan imanin shine malamin ya fara mana yawwa wannan imani ake nema a gun mutum kafin ya zama waliyi na hakika sai ce wala budda fil imani babu makawa a wannan imanin da aka siffanta daga cikin siffofin waliyi an yi umina billahi ya zama ya imani da Allah wa mala'ikacihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir mun karanta ta'aliƙin da malam salih ali sheikh ya mana ko a makon da ya gabata da sai mu tsallake shi mu wuce sai ce wa yu'minu bi kulli rasulin arsalahu Allah kuma shi waliyin nan wajibi ya zama ya imani da dukkan wani manzo da Allah ya aiko wa kulli kitabin anzalahu Allah da kuma dukkan littafin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar kama qala ta'ala kamar da Allah madaukaki yace qulu amanna billahi wama unzila ilaina wama unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbati wama utiya musa wa isa wama utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwa as-sami'ul 'alim Allah subhanahu ta'ala ya ce qulu ya bada umarni ga muminai su ce amanna billahi mu mun yi imani da Allah wa ma unzila ilaina da abin da aka saukar zuwa gare mu nan ana nufin littafi yawa wa ma unzila ila ibrahim da kuma abin da aka saukar wa annabi ibrahim wa isma'il wa ishaqa wa yaqub wal asbat wato da annabi ibrahim da isma'ila ɗansa na farko da ishaqa ɗansa na biyu wa yaqub da yaqubu dan ishaqa da kuma al-asbat wato annabawan banu isra'il wato jikokin yaqub wama utiya musa da abinda aka baiwa annabi musa wa isa da kuma abinda aka baiwa isa wama utiya annabiyuna min rabbihim da kai da abinda aka baiwa annabawa ne annabawa daga ubangijin su siffar imanin namu ita ce la nufarriqu baina ahadin minhu ba za mu bambanta tsakanin wani daga cikinsu ba mu ce mun yadda da wane ba mu yadda da wane ba wajibi mutum ya imani da dukkan annabawa kada ya ce ya yadda da annabi musa da ya yadda da annabi isa amma bai yadda da annabi muhammad ba sallallahu alaihi wasallam wannan bai zama mumini ba a imanin da ake so haka nan kada mutum ya ce ya yarda da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma kuma ya ce bai yarda da annabi musa ko annabi nuhu ko isma'il da sauransu dai duk daga cikin waɗanda aka baiwa annabci ba a bayan ya faɗi wannan sai kuma ya ce mu ce har yanzu wa nahnu lahu muslimun kuma mu gare shi masu miƙa wuya ne musulmi ne sai Allah ya ce fa in amanu bi mithli ma amantum bihi su ahlul kitabi in sun yi imani da kwatankwacin abin da kuka yi imani da shi faqad ihtadaw to sun shiryu ma'ana kenan nan kamar yana faɗin duk wanda zai da'awar shi mumini ne ba da irin wannan imanin ba na rashin rarrabewa tsakanin manzanni to imaninsa ba zai karɓu ba dole ya zama ashe imanin mutum wadda har za a karɓa wadda ma har zai da'awar shi waliyi ne kuma ya zama waliyin na gaske to dole ya zama imaninsa kwatankwacin imanin mumine ne wajen wannan ƙauli ɗin yadda suka ce sun yi imani da Allah da abin da aka saukar musu da abin da aka saukar waɗannan annabawa kuma babu bambancewa tsakaninsu to dole kowa ya irin wannan imani ashe kenan waliyi ba zai zama ihtada ba sai ya zama ya yi imani irin wannan imani shine abin da ke nufi fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw ashe kenan fa in lam yu'minu bi misli imanikum ashe kenan ba za su zama masu shirya ba wanda ko ba akan shirya yake ba ba zai zama waliyi ba yawwa wa in tawallau in ko sun saba ai sun juya baya fa innahum fi shiqaq to suna cikin sabani ne da juna an ce shiqaqi ana nufin an raba gari wannan yayi nan wannan yayi nan shine ma'anar shiqaqi fa inna ma hum fi shiqaq wato suna cikin sabani ne fa sayakfikahumullah kuma Allah zai zai isar maka su ma'ana su kulla makircin su su karace abubuwan su babu abin da za su yi maka Allah ya isar maka in ji Allah yake gawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa huwa sami'ul alim Allah kuma shine mai ji kuma mai ilimi wa qala ta'ala Allah madauki kuma yana cewa amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير Allah subhanahu ta'ala ya ce amanar rasulu shi manzon fa yayi imani bima unzila ilaihi da abinda aka saukar gare shi min rabbihi daga ubangijinsa nan labari ne daga Allah cewa shi fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma fa yayi imani kaga a kenan duk mutumin da yake son ya zama waliyi to sai ya zama yayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi manzon Allah wannan da shi ma yayi imani da abinda aka saukar zuwa gare shi in ya zama annabi sallallahu sai da ya faɗi cewa shi ma ya imani da abin da aka sauka zuwa gare shi ko kuma Allah madauki kai ya ba mu labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya imani da alqur'ani waye kuma zai ce a yanzu zai zama waliyi amma ba tare da ya bi shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ba zai yi ba wal mu'minuna hakanan mu'minai kullun dukkaninsu kowanne ɗaya daga cikinsu amana billahi ya yi imani da Allah wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi ya yi imani da Allah da mala'ikunsa da littafansa da manzanninsa hadda siffar imanin ya karasa ce la nufarriqu baina ahadin minhum ina ba sa bambancewa tsakanin kowanne manzo daga cikin wato manzannin nan hadda zuwa ƙarshen aya din kamar da malai faɗa ce ila akhiri as-sura amma zuwa ƙarshen sura ta baqara wa qala fi awwal surati dama Allah ya faɗi kafin wannan a farkon sura ta baƙara ya ce alif lamim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin zalikal kitab wannan shine littafin wato la raiba fihi wanda babu kokonto a cikinsa wanda kuma shirya ne ga masu bin dokokin Allah wato masu tsoron Allah su waye su sai siffanta mana su allazina yu'minuna bil ghaibi ashe kenan babu wanda zai zama waliyi sai ya zama taqiyi yawwa tunda an faɗi imani ko sai ya zama mumini kuma sai ya zama mai tsoron Allah menene siffar masu tsoron Allah sune alladina yu'minuna bil ghaibi waɗanda suka yi imani da gaibi gaibi shine duk abin da baka gani duk abin da bai fita daga cikin abin da ba wanda ya san shi ba sai Allah subhanahu wata'ala duk abin da wani ya san shi wanda ba Allah ba wato ta hanyar cewa Allah ya ilmantar da shi to ba gaibi bane Allah gaibi ne mala'iku gaibi ne mutuwa gaibi inda wani abu ne da ba ganinsa ake ba ran tashin alkiyama abubuwan da za a yi duk gaibi ne amma wajibi mutum ya yadda cewa za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza to wannan gaibi din a babu mutumin da zai zama mumini kuma mai tsoron Allah har sai ya yi imani da gaibi wa yuqimuna salata kuma suna tsaye da sallah wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma suna ciyarwa daga abin da muka wato arzuta su da shi wallazina yu'minuna har yanzu daga cikin siffarsu sune waɗanda suka yi imani bima unzila ilaika da abin da aka saukar zuwa gare ka kaga wannan nasi ne har yanzu babu wanda zai zama mai imani kuma mai takawa sai ya zama yayi imani da abin da aka saukar zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe kenan duk waliyi dole ya yarda da qur'ani in yace yana da wata hanyar daban shi ba ruwansa da alqur'ani zai karbo ne direct daga Allah subhanahu wataala ba ruwansa da abin da aka saukar wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ya fitar da kansa daga mabiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma masu imani da shi wa ma unzila min qablik da kuma su yi imani da abin da aka saukar gabaninka wa bil akhirati hum yuqinun kuma su masu sakankancewa ne da imani da yaqini da wato ranar tashin alkiyama ulaika ala hudan min rabbihim waɗannan suna kan wata shirya daga ubangijinsu wa ula'ika humul muflihun kuma wannan su ne masu samun babban rabo wannan dai dama ayoyi ne da dukan ku kun haddace su amma ma'anonin da suke cikin su shi yasa malam yana nata mana ba zai yiwu ba mutum ya zama waliyi sai ya zama ya imani imanin kuma da ake nufi shine wannan imani da Allah da mala'ikun Allah da manzanin Allah zai mana ƙarin bayanin waɗannan abubuwan shi yasa ba zan yi azarbabi ba za mu karanto daga ciki don haka sai ƙara nanatawa sai ce falabud da fil imani babu makawa a wannan imanin da zai sa mutum ya zama waliyi babu makawa min an tu'mina na cewa lalle sai ka yi imani anna muhammadan sallallahu alaihi wasallam cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyina shine annabin wato cikamakin annabawa babu wani annabi bayansa gashi na faɗa ce la nabiyya ba'dahu ba wanda zai zo daga baya ya ce shi ma annabi ne wa annallaha wajibi kuma mutum ya imani da cewa Allah arsalahu ya aiko wannan manzo sallallahu alaihi wasallam ila jami'i ne zuwa wato dukkanin aljani da mutu aljan da mutum wato mutane da aljanu Allah maɗaukaki ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa gare su shine maimaita ce aljin wal ins fa kullu man lam yu'min bima ja'a bih duk mutumin da bai yi imani da abin da ya zo da shi ba shi wa shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duk wanda bai yarda da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi ba fa laysa bi mu'minin to ba mu'mini bane fadlan an an yakuna min awliya'illahi almuttaqin ballantana ma shine ma'ana fadlan ballantana ma a ce ya zama a cikin wato waliyan Allah kuma masu tsoron Allah to a baya malam yi mana ta'aliki na tsallake shi bari mu koma kansa a inda yake cewa wa ulaika humul muflihun malam salih ali sheikh yake cewa dhakarna lakum mun ambata muku anna ta'rifal waliyyi indana cewa abinda ake nufi da waliyyi a wurin mu shine annahu kullu mu'minin taqiyyin laysa binabiyyin shine duk mutumin da yake mumini mai tsoron Allah wanda kuma ba annabi ba shi ake ce mataqi fala budda fil waliyi ashe babu makawa duk wani waliyi an yakuna mu'minan sai ya zama mumini wala budda an yakuna taqiyan kuma sai ya zama mai tsoron Allah don me li itlayawa li itlaqi khususil waliyi alaihi kafin a ce an ambaci lafazin wato waliyi a kansa sai ya zama ya zama mumini ya zama kuma taqiyi shine za a yi itlaqi a amfani da wannan suna a ambace shi da shi a ce wane waliyi ne wa zakarna mun kuma ambata annal imana yataba'adu a wurin ku babu anna ko yawa karatun sautin naji akwai anna tunda na ga muku wani littafin daga sauti aka rubuta shi yawa wa zakarna annal imana yataba'adu mun kuma ambata muku in ji malam cewa shi fa imani yana yayyankuwa kashi-kashi shine ya taba abu wannan mun san shi dama hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama inda yake cewa al-imanu bid'un wa sab'una shu'ba a'laha qawlu la ilaha illa Allah wa adnaha imatatu al-adha an tariqi wal haya'u min al-iman annabi sallallahu alaihi wasallama yace imani yanki yanki kashi kashi 70 da wani abu ne a mafi ɗaukakarsa shine faɗin la ilaha illallah mafi ƙasa kuma shine mutum ya ga wata ƙazanta akan hanya da za ta cutar da mutane ya kawar da ita ko ƙazanta ko abin cutarwa a ya kawar da abin daga hanya wannan shi ma imani ne sannan kuma yace wal haya'u min al iman ina ji hannu taɓa mana bayanin cewa wannan hadisi ya haɗa mana abubuwa guda uku da ake samun imani ta hanyar su agun ahlus sunna aqidar ahlus sunna ita ce abinda ake nufi da imani kamar yadda malam mai risala ya faɗa cewa al'imanu i'tiqadun bil janan wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan ko yawa wato shi imani kudulce ya kunshi ayyukan kudulce kudulce imani yarda da abubuwa a cikin zuciya sannan ya kunshi faɗin baki sannan ya kunshi kuma ayyuka da gaɓuɓɓen jiki su ne al'arkan shi yasa malamai suke cewa mun lura da wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikinsa ya bayyana mana ya ce mafi ɗaukakar imani shine ƙaulu la ilaha illallah sai zo da lafazin ƙauli kaga kenan daga cikin imani akwai abin da yake da lafazin baki ake yin sa shine ƙaulu la ilaha illallah abu na biyu sai kuma yace imaqatul adha anit tariqi gusar da wani abin cutarwa daga kan hanya wannan menene aqida ce ko aiki ko magana aiki ne yawwa kaga kenan ashe a gusar da wani abu daga hanya imani ne ashe daga cikin imani akwai abin da yake da aikin gaɓuɓɓen jiki ake yin sa sannan sai kuma ce wal haya'u min al iman al haya'u menene kunya tana daga cikin imani kunya kuma aikin me aikin zuci ne yawa ashe kenan wannan hadisin ya hada abubuwa guda uku da ta hanyar su ake samun imani wannan dai na san kun san shi to mu koma mu ci gaba yake cewa وذكرنا أن الإيمان يتبعض من سنتوا إيماني ينا ينكوا ينا ربوا كشي كشي وأن التقوى تتبعض haka nan tsoron Allah shi ma yana yankuwa kashi-kashi tsoron Allah kashi-kashi ne hawa-hawa ne na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daban shi yasa yake cewa ana atqakum lillahi kaga ashe da taqawa hawa ɗaya ce da ba zai faɗi wannan maganar ba ko ya ce ni ne na fi ku tsoron Allah lokacin da ya ji labarin wasu su uku da suka ce ɗaya ya ce shi ya daina bacci kullum sallar dare zai riƙa yi ɗaya kuma ya ce shi ya daina cin abinci da rana kullum azumi zai yi ɗaya kuma ya ce shi ya daina kusantar mata ba ruwansa ma da zancen mace kawai sallah da azumi shine aikinsa ba ruwansa ma da mata annabi da suka je suka tambayi yadda manzon Allah sallallahu alaihi yake ibada a cikin gida shine aka gaya musu wannan sai suka ce a'a shi annabi sallallahu alaihi wasallam da aka gafarta masa zunubansa amma yana irin wannan ibadar har kafarsa tana ciwo da sauransu ya za a yi mu kuma da ba annabawa ba mu zauna kawai ibadar mu yan kaɗan ba ta kai tasa ba sai wani ya ce a shikenan ni tana haka ne daga yau na daina bacci sallah kullum ɗaya kuma ce daga yau tun da haka ne na daina cin abinci da rana azumi kullum ɗayan kuma ce a ina ni ina mace to annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ji wannan labari shine ya hau munbari ya hudu ba yace ina masu cewa kaza da kaza din nan to ina gaya muku ana atqakum lillahi ni na fi ku tsoron Allah amma duk da haka usalli wa ana wa asumu wa uftir wa atazawwaju nisa sai ce ni ina sallah ina kuma bacci ma'ana sallatawa da kuke ji ba wai dukkan dare bane ina rarrabawa ne in yi bacci kuma in yi sallah sannan kuma azumi da kuka ga ana yi to ba kullum bane shi ma ina yin azumi wata ran kuma ina cin abinci bana azumi da rana kenan sannan kuma ina auren mata ma'ana ina yin abinda namiji yake yi da mace ma'ana da mata na da iyalina in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ya nuna tunda kuma yace shine fa kowa tsoron Allah ashe ba za a samu tsoron Allah ba sai an yi koyi da shi mun fahimci wannan to babban abin da yasa na kawo wannan hadisin shine ashe taqawa kamar yadda imani hawa hawa ne ita ma taqawa hawa hawa ce shi yasa yace atqa yayi amfani da lafazin afdaliya a wurin mun fahimci darasin yawwa a cikin kamar yadda kuma taqawa irin ta su abubakar daban take da sauran waliyai waɗanda ba shi ba haka nan wani waliyin a cikin waliyan ma wani ya fi wani tsoron Allah to haka nan kuma waɗanda ba ma ba su kai matsayin waliyan ba sosai ko kuma in dai akwai taqawa to takawar wani ba ta kai ta wani ba shine abin da yake nufi to mu koma sai ya ce wa bittali haka nan kuwa tun da haka ne wannan wabitali larabci ne irin na zamani mana kamar da masu turanci suke cewa bayan an faɗi wani abu sai a ce consequently tunda ku haka ne ma'ana bina'an akan wannan to abu kaza ma ga yadda yake ma'ana tunda imani ma yana rarrabuwa kashi kashi taqawa ma tana rarrabuwa kashi kashi to tunda ku haka ne yakunu ma yantiju minhuma wa huwa alwalayatu tataba'adu to abin da yake samuwa ma daga imani da taqawa wato shine walaya to shi ma ashe kenan kashi kashi ne hawa hawa ne daraja daraja mun fahimci abin yawwa ma'ana kenan ba dukkan waliyai suke martabar su ɗaya ba fa yakunu al-awliya'u laysu ala martabatin wahida ba dukkan waliyai suke kan martaba guda ba wa zalika kama qala jalla wa ala wannan kuma kamar yadda Allah madaukaki ya faɗi ne cewa inna ma waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un lalle abin jibintar ku wanda za ku so shi ku kaunace shi ku nemi taimako ya zama cewa kuna taimakon juna tsakaninku da shi ko kuma ya zama ya taimake ku shine Allah subhanahu wataala nan Allah ba a taimakon juna da shi shike taimakon ku wa rasuluhu haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to sai mu'minai a cikin mu'minai wanda za ku so su ku jibince su ku samu taimakon juna tsakaninku da juna to su ne mu'minai masu imani alladhina yuqimuna salata masu tsaye da sallah wa yu'tuna zakata kuma suna tsaye da zakka wa hum raki'una kuma suna sallah cikin jama'a wannan shine abin da aya take nufi wa man yatawalla Allah wa rasulahu duk mutumin da ya jibinci ubangiji ko yake jibintar ubangiji yake son ubangiji yake son Allah wa rasulahu kuma yake son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walladhina amanu da kuma masu imani fa inna hizballahi humul ghalibun to lalle a rindinar Allah ita ce mai rinjaye wannan aya ta nuna mana ashe kenan a walittaka ma ita ma hawa hawa ne kun ga walittakar Allah da za ka yi masa daban ko walittakar manzan Allah sallallahu alaihi ita ma daban matsayinta daban haka nan walittakar sauran muminai ita ma daban mun fahimci abin din yawwa ba kowanne abu ne yake matsayi guda ba sai ce fali kulli mu'minin walayatun bi hasabihi haka nan kuma irin walittakar da Allah kewa kowanne wali da bambanci yanzu a ce irin san da Allah yake wa manzan Allah sallallahu alaihi shi Allah yake wa wasu daga cikin waliyai kaga ba haka bane yau don haka kowane mutum tasa walayar walaya ake cewa da larabci ba wilaya ba tasa walayar tana da babbanci hawa hawa ne gwargwadon alakarsa da Allah gwargwadon takawarsa mafi girman tsoron Allah mafi girma imani to yafi kusanci zuwa ga Allah mun gane wannan annabi sallallahu alaihi wasallama kenan hakanan kuma a cikin sauran al'umma mafi girma a wajen imani mafi girma a wajen tsoron Allah to shi ma walittakarsa ta fita wanda bai kai shi a imani da takawa ba in gane wannan insha Allah yawa to shine sai yake cewa kuma falikulli mu'minin walayatun bi hasabi lakin ismal wali sai dai kuma wannan suna na wali shine ismul wali hadha wannan suna na wali khasun bima kammala al-imana wa taqwa ya keɓanci wanda ya cika imaninsa da taƙawarsa ya'ani abinda nake nufi cikawa ya ce sa'afi takmili imanihi wa taqwahu yana ɗawainiya yana ƙoƙari wajen cika imaninsa ya zama imani ne ƙarfa cikakke da kuma taƙawarsa da kuma imani sai ce wal imanu yau a wannan babu wannan ya sunanta alamar bayan wal imanu ana sa ta ne a taƙawahu yau akwai alamar tsayawar nan iman fi takmili imanihi wa taqwahu to sannan sai ce wal imanu shi ko imanu a imani imanun bil arkani sitta abinda ake nufi da shi shine mutum ya imani da waɗannan rukunan imani guda shida ai mun san su allati ja'at fi hadhihi al ayati waɗanda suka zo a wannan ayoyi da aka ambata wato wannan fadin Allah subhanahu wataala laysal bir ليس البر أن ليس البر بأن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله وملائكته وكتبه والكتاب والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال حزوا قرشي أو تعاير كما أن آمن الرسول كما ينبو كرن آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه كل آمن بالله كنغا هكا يسي وملائكته وكتبه ورسله tunan bai kawo wal yawmil akhir ba can kuma a cikin suratul nisa'i ya ayyuhal ladina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasulihi wal kitabi alladhi anzala min qablu sai ce wa man wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dalalan ba'ida can kuma ga imani da kaddara dama inna kulla shay'in a khalaqnahu bi qadar ko yawwa to kaga rukunan imani waɗannan su ne guda shida to mutum ba za a kira shi mumini ba sai ya samu imani da waɗannan rukunai guda shida wa fi hadisi jibril hakanan waɗanda suka zo a cikin hadisi jibril wanne ne hadisi jibril hadisi na biyu na arba'unan nawawiya ko yawwa shine ake ce ma hadisi jibril wannan dogon hadisin da mala'ika jibril ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan musulunci me yace masa da yace musulunci akhbirni anil anil islam ko sai ce me al islamu me an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus salah wa tu'tiyaz zakat wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilayhi sabila qala sadaqta har zuwa kashi bayan nan sai ya tambaye shi akan imani sai ce imani kuma an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir ko sai kuma yace wa an tu'mina bil qadar khairihi wa sharrihi kaga waɗannan rukunai guda shida sun tabbata shine abin da ke nufi to babu mutumin da zai zama waliyi sai ya yarda da waɗannan abubuwan yadda suke yawwa sai sai wa min ha a cikin wannan rukunai guda shida din shine al imanu bir rusul sai ka yarda da manzanni wal imanu bil kutub da yadda da kuma da da littafai wa min al imani bir rusul yana bin abin ne mataki mataki mutum ba zai zama wali ba ai sai ya zama sai ya yadda da waɗannan abubuwan shida ko a cikin shidan nan ai akwai imani da manzanni da littafai to a cikin imani da manzannin shi ma ba kawai ka faɗa da baki bane sai ce wa min al imani bir rusul wal imani bil kutub yace bal huwa akhassuha al-imanu bi anna muhammadan muhammad ibn abdullah haka ne ko yawa wajibi mafi keɓantuwa ma a cikin wannan imanin sai ka yadda da cewa annabi muhammad dan abdullahi sallallahu alaihi wa sallama khatamul anbiya'i wal mursalina shine cikamakin annabawa da manzanni ma'ana babu wani manzo a bayansa babu wani annabi a bayansa daga kansa lafazin annabi an rufe shi daga kansa lafazin mursali ya ƙare babu wanda zai zo a bayansa mun gane wa annal qur'ana khatamul kutubi hakanan kuma qur'ani shine wato cikamakin littattafai babu wani littafi da zai zo a bayan alqur'ani da za a saukar da shi ga wani kowane ne yace ai ga wani shi ma an saukar masa da abu kaga kenan waɗannan abubuwan guda biyu a cikin rukunan imanin nan shida sai an same su sannan fa mutum zai zama waliyi kaga batun ba zai zo ko dake karin azabi gashi ne na faɗi cewa sai yake cewa wa anna ta'ata muhammad ibn muhammad ibn abdullah wa anna ta'ata muhammad ibn abdullah fardun wa laysa li ahadin an yakhruja an ta'atihi wato da'a ga manzon Allah Muhammad dan Abdullahi sallallahu alaihi wasallam wannan me yasa malami ke nana ta Muhammad dan Abdullahi kada ma wani ya kawo zancen wani Muhammadin ne daban wannan Muhammadu dan Abdullahi dan Abdul Muttalib dan Hashim dan Abdul Manaf wannan shi ake nufi kar wani ya kawo wani Muhammadin daban mutum ba zai shiga aljanna ba sai ya yi imani da shi mutum ba zai zama waliyi ba sai ya imani da shi imani da shi a matsayin manzo imani da shi a matsayin annabi imani da shi a matsayin annabin ma na ƙarshe imani da shi a matsayin manzan na ƙarshe sannan imani da littafinsa cewa bayan littafinsa babu kuma wani littafi da zai zo a saukar a yi wahayi ga wani mutumi kuma daban ya ce ga wani saƙo shi ma daga allah allah ya gaya masa ya gaya wa mutane wannan ya ƙare mun fahimci abin wanda bai yadda da wannan tsarin a yadda aka faɗe shi ba to ba shi da ƙofar zama waliyi mun fahimci abin insha allah to abin da yake faɗa kenan sai ce walaisa li ahadin babu dama ga wani mutumi an ya kharuja an ta'atihi a ce ya fita daga da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi zai yi wani abu daban da zai je a buɗe masa kofar aljanna ya shiga ba ta hanyar aiki da abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba wannan kofar babu ita yawwa dole ne ya zama cewa yana karkashin da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hada kullu siyaqi min shaykhul islam wannan bayani na shaykhul islam da yake fada duk a sama a cikin littafin al-furqan a dan me yayi fada li yubayyana dan ya bayyana anna qawla hizb ash-shaytan fi asrihi cewa maganganun a hizb ash-shaytan rindinar shaydan a zamanin sa domin a zamanin ibnu taymiya akwai rindinar shaydan kamar yadda kafin sa dama akwai haka nan bayan sa ma akwai rindinar shaydan yana nufin waɗanda suke da'awar walittaka amma walittaka ta shaidan ce ba ta Allah ba yawwa wa ma ba'adahu da kuma bayan zamaninsa anna hunaka awliya masu cewa ai akwai wasu waliyai la yakhda'una li risalati muhammadin sallallahu alaihi wasallam batinan wai akwai wasu waliyai su ba sa risinawa ba sa biyayya ga wato manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a ɓoye can a cikin zuciyarsu wa in khada'u laha zahiran duk da cewa wai a zahiri sun nuna suna tare da ita ana ganin su a masallaci suna sallah amma a zuciyarsu tsakaninsu da ubangiji su direct suke alaka da Allah ba ruwansu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan waliyan shaidan kenan yawa a bi hukmihim min al ummati saboda hukuncin wato a bayyane suna nuna suna tare da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda suna cikin hukuncin cewa bangare ne su ma na wannan al'umma din bi anna hadha batil ibn timiya na so ya bayyana cewa wannan fakariya ne wannan ba daidai bane wannan kuma barna ce mutum ya ce yana karkashin ko kuma shi mumini ne amma kuma baya karkashin da'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kamar da'a ta'ifatun kamar yadda wata kungiya ta yi da'awa ma'ana wani yanki na mutane irin waɗannan masu bin a hanyoyi marasa kyau ɗin na ɗariƙun sufaye musamman da suke da'awar annal waliya wai cewa waliyi lahu zahirun wa batinun wai yana da zahiri da batini wa zahiruhu mutabi'un li shari'atin nabiyyi wai a zahiri shi mai bin shari'ar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam alladhi ursila ilaihi wanda aka aiko zuwa gare shi wa batinuhu amma can a zuciyarsa a ɓoye ya talaqqa min mishkatil wahayi shi ma yana samo nasa saƙon ne daga hasken wahayi mishkatul wahayi mishkat nan ana nufin haske yawwa shi ma yana samo nasa ne allazi talaqqa min hadhaka annabi wannan inda wannan annabin shi ma ta nan ya samu to wannan maganar kafircewa ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya ce shi ko ba ta hanyar manzon Allah ba zai shiga aljanna ko ba ta hanyar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ba zai samu saƙo daga Allah to wannan ya zo ya yi obatakin ne ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya bashi a gefe shi kuma ya tafi saura ku gani ran tashin alkiyama za a karɓe shi ko ba za a karɓa ba yawa gwargwadon saƙon alƙur'ani dai da kuma abin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya bayyana ba za a karɓe shi ba kuma wannan ita ce gaskiya babu yadda za a yi mutum ya wuce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce ya fi annabi shi zai je shi ma a bashi yadda ake baiwa annabi ya zama kuma wai yana cikin mabiya annabi balanta na ma ya karyar cewa shi masoyin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam wannan ba zai yiwu ba yawwa to shine sai ke cewa wa qad yafdulu alaihi to kun ji ba wai kila ma zai iya zama ya fi annabin eh zai iya mafin annabin ila akhir zalika hadde zuwa karshen waɗannan irin maganganu fa hadha siyaqu li taqriri wannan jerin magana tsarin magana siyaki da aka kawo na magana an shi shekul islam ya kawo shi ne litaƙiriri annal waliya a mu'minun bi arkanil iman so yake bayyana mana cewa waliyi in dai waliyi ne na gaske to lalle ya kamata ko kuma kai wajibi ne ya zama ya yi imani da rukunan imani waɗannan mutane me yasa nan malam salih al sheikh yake cewa waɗanda suke zamanin shekul islam shekul islam bin taimiyya wanda ya rasu shekara ta 700 ta da 28 bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani bawan Allah ne wanda na sha gaya mana Allah subhanahu wa ta'ala ya rahama ga wannan al'ummar ta hanyar samun wannan bawan Allah ɗin don me wannan bawan Allah ya zo a lokacin da ma'ana an same shi iyayensa sun haife shi a wannan duniyar a zamanin da duk wata bidi'a da aka yi bayan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam to ta kafu ta balaga ta tumbatsa ta haɗu ta zama abin da yake wato zai zama barazana ga addinin musulunci an kafa mata ka'idoji an rubuta mata littattafai sai Allah maɗauki ka wannan bawan Allah Allah ya kimsa masa fahimta daidai ta bin ƙur'ani da sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bisa hasken waɗanda suka gabace mu yawwa wannan kalmar wajibi ne mutum ya yadda da ita ya fahimce ta yadda ya kamata da'awar bin qur'ani da'awar bin sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ta yi wa mutum daidai ba sai ya hada da fahimtar sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine inda ibn timiya ya fice cewa duk abin da zaka fahimta na addinin nan koma baya ka hango ya sahabbai suke ya tabi'ai suke duk abin da ba su yi aiki da shi ba to ya nuna maka ce- kenan cewa baya cikin wannan addini ba su fahimce shi daga karatun da suka yi na ƙur'ani ba ba su fahimce shi daga abin da malaminsu ya koya musu ba wato manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan bawan Allah ya fahimci wannan abu ta wannan fuska ta wannan mahanga shi yasa ya samu damar yin raddi ga duk wata bid'a duk manya-manyan bid'o'in da aka samu a zamaninsa to yana zaka samu yana da rubutu da ya maganin wannan matsalar kuma za ka ga cewa rubuce-rubucensa har zuwa yau ba za ka samu irinsu ba in ka tashi raddi ga masu irin waɗannan bidiyoyi ne mun fahimci abin ku duba ku ga raddi da yawa shi'a a minhajis sunna har zuwa yau duk wanda zai raddi ga shi'a sai ya taɓo minhajis sunna ba zai yi wani ya wadatu ya ce zai iya magana akan shi'a ya kuma yi raddi mai kyau na ilimi ba tare da ya samu fa'ida daga minhajis sunna ba ko ta uslubi na munakasha ko kuma ta wato kawo dalilai da yadda za a dilimushe a dalilan da suke ba dalilai bane da shubuhohin masu wannan bid'a ne ka duba kuma ka ga fi- shubuhohin irin na sufaye kasancewar shi ya rayu cikin su ya san harkar a sham yake sham kuwa ta yi suna sosai a wancan lokaci da harkar sufanci da misira kuma ya zauna a misira an ɗaɗɗaure shi a misira ba karo ɗaya ba hakanan a basra yadda ita ma nan ne asalin ma inda harkar sufanci ta taso a nan ne a tarihi a nan aka fara harkar sufanci a basra a iraki to wannan bawan allah ya rayu da waɗannan irin abubuwa ɗin ya ji wasu da kunnensa ya karanta da yawa kuma daga cikin maganganun irin waɗannan mutane shi yasa ya yi raddi ya rubuce rubuce na mai da martani ga irin wannan aƙidu ɗin a cikin babban littafin da aka tara wanda malam eh, abdurrahman ibn qasim ya hada tare da ɗansa muhammad ibn abdurrahman ibn qasim wanda ake cewa majmu'ul fatawa ba shi ibn jami'a ne dama ya hada littafin ba su waɗannan bayan allah su suka hada muhammad eh, da kuma babansa abdurrahman ibn qasim najdi kun san mujalladi 37 ne a mu- 37 din nan juz'i na goma da na goma sha ɗaya ya ware su ake ce majuz'in da ware akan tasawufi maganganu akan tasawuf asalinsa da kuma maganganun masu bin irin waɗannan harkokin har su faɗi maganganu marasa kyau duk ya musu raddi ya mai da martani a kai mutum zai fa'idanta da wannan banda littafai mustaƙillai da ya magana akan juz'iyyat abubuwa musamman wannan littafi da muke karantawa shi yasa ya ɗauki wannan matsalar don yi maganinta tunda mafi yawa duk masu harkar tasawufi babban abin da suka mai da hankali a kansa harkar walittaka walittaka walittaka ko alaka da Allah ta hanyoyin da ba su ne suka zo ta hanyar manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam wannan yace yayi mafarki an ce masa kaza wannan yace shi ma yana samun kaza wannan yace shi ma yana samun kaza daga cikin mutanen da aka ibn taymiya ya tarkizi kuma suka shahara da maganganu marasa kyau a wannan babi din zan kawo mana wasu don mu ji irin mutanen da suke zamaninsa da irin yadda ya raddi ga maganganunsu ko kuma wanda suka zo kafinsa mun san dai maganganu da yawa na irin su ibn arabi ko at-ta'i wanda shine a hannunsa bayan ya karanta falsafa falsafa falsafa ishraqiyya wannan da ake faɗa ta mutanen eh, ta manyan fa- falsa abin nan filosof irin su ibn sina su farabi su al-kindi ah, al-khawarizmi da makamantansu da ya karanta irin waɗannan abubuwan su kuma waɗancan mutane dama suna da matsala a addininsu su ibn sina ibn sina dan batsiniya ne wannan ibn sina da ake ta kukuzawa sun zo da science sun zo da likitanci da me na'am sun zo da wannan abun dan sun karanta ne daga littafan su aristo da sauransu maganganun su akan science science din da likitanci ba matsala amma in ka zo kan addinin su su da imanin su daga daga ga qur'ani imanin su ga hadisai imanin su ga tauhidi to waɗannan mutane akalla abin da zaka faɗa shine ba abin da ya hada su da qur'ani da sunna yawa akalla kenan in ko zaka faɗi babban hukuncin da ya dace da su mafi yawan su ba musulmi bane in ka ji irin maganganun da suke yi sun karyata alkur'ani sun karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin su Abubakar Arrazi kun taba jin Abubakar Arrazi Abubakar Muhammad Zakariya Arrazi yana cikin manya-manyan likitoci a musulunci an ɗauko abubuwan likitoci da yawa amma daga cikin miyagun maganganunsa yana cewa shi wannan fikirar wai a zo a rarrabe wasu daga cikin mutane a zaɓi wasu a ce musu wai annabawa ne wai sai ta hanyar su za a je a samu alheri shi bai yadda da wannan abu ba ya saba wa hankali ya kamata a ce a yi adalci mutane kawai matsayinsu ɗaya kun ji fa sunansa abubakar muhammad zakariya yawwa to da suka karanta wani harkar philosophy din suka yi harkar likitanci da meye to amma a addinin musulunci alaƙarsu da ƙur'ani alaƙarsu da hadithai babu ita shi yasa saboda me saboda sun rasa wancan fahimta irin ta sahabbai ba su yadda da su ɗauko maganganu yadda alkur'ani ya faɗa daga yadda manzan Allah sallallahu alaihi ya faɗa da kuma biyayya ga sahabban manzan Allah sallallahu alaihi ba akwai manya manyan mutane kamar uku ko hudu ko in ce hudu da suka fi shahara da harkar wahidatul wujud da ake faɗi cewa komai Allah din nan wannan aqida ta cewa a dubi komai a ce masa Allah wannan aqidar ta rayu ta samu asali daga wancan masu falsafar haka ta shigo cikin musulunci ta hanyar su ibn arabi din da wasu yan uwansa guda uku babu waɗanda suka fice a wannan harkar irinsu akwai wasu dai amma ba wanda suka kai su akwai wanda ake ce ma al-afifu tilmisani akwai wanda ake ce ma ibn sab'in akwai wanda ake ce ma al-faradi abin ibn al-farid ba al-farabi wancan mai falsafa ibn al-farid da bad yawa daga cikin maganganun tilmisani wai wata rana ya karanta littafin alfusus mun san fusus ko na sha gaya mana shi a wannan dai darasin na faɗi shi ba sau ɗaya ba sunansa fususul hikam littafi ne na ibnu arabi shi wancan ibnu arabi mai alfutuhatul makiyya da wannan da yake cewa su fir'auna duk muminai ne da imani suka mutu wai gashi nan ya ce amantu anna li annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila bai ɗauko ƙarshen ayar ba inda Allah ya ce masa al'ana wa qad asaita qablu ko wa kunta min al-mufsidin bai ɗauko wannan ba sai ce ayi fir'auna mumini ne dama can yana da tawiloli iri-iri kamar wannan yayi tawilin da ya soki annabi nuhu cewa annabi nuhu kawai ya zo ya jawo an halaka mutane da tsufana bayan abin da suke yi duk Allah suke bautawa gumakan ai ba wani abu ne duk Allah ne wannan shine ra'ayin fa wannan mutumin haka ya ce annabi musa alaihi salatu wasalam tafiyar da ya ya gana da allah ya bar annabi haruna yana kula da banu isra'ila da ya dawo ya kama gemunsa yana girgizawa yana cewa me yasa ka bar su wai shi a fassararsa fa abin da yake cewa wai annabi musa yana zargin annabi haruna ne wai me yasa zaka hana su bautawa abin da shi ma allah ne dan marikin nan ai abin da ɗaya ne na me zaka zo ka hana ai wancan allah yadda allah yake wannan ma allah ne shine har yake faɗi a wani wuri cewa wai a cikin dai wannan fusus din yana cewa min wai daga a cikin fusus al-fusus al-idrisiyya haka yabi annabawan yace akwai fassu nuhin fassun annabi ibrahim fassun wane ne fassun waye sai sai da yazo kan fassun annabi idris sai yake cewa wa min asma'ihi ba an ce annabi idris wa rafa'nahu makanan aliyan ba yawwa shine sai yake cewa wa min asma'ihi ai daga cikin sunayen Allah wai akwai al-aliyu sai ce aliyun alaman in an ce aliyu mai ake nufi da aliyu maɗaukaki ya ko ɗauwa sai ce maɗaukaki a kanwa bayan shi ne kowa shi ne al'arshin shi ne saman shi ne ƙasan shi ne bayan shi ne aljannin shi ne mutum shi ne komai da komai na mai za a ce aliyu kuma akan wani abu wannan maganganu ne wanda yake kafirci ne shi yasa malamai da yawa sun kafirta sun ce wannan mutumin zindiki ne kafiri ne ba musulmi bane nassi da sunansa bi ainihi malamai sun kafarta shi akwai wani malami daga cikin malaman hanafiya da ya rubuta littafi ma ya ambaci sunayen malamai sun kai tamanin a cikin manya-manyan malaman musulunci har su nawawi sun faɗi cewa wannan mutumin kafiri ne hal az-zahabi da yake karanta a cikin tarjamarsa sai yake yana cewa da ya kawo su daga cikin maganganunsa yake cewa in lam yakun hadha kufran falaysa fid dunya kufrun yace in dai wannan maganar ba kafirci bace to a duniya ma gaba ɗaya babu kafirci to a tilmisani wancan tilmisani wai an karanta masa littafin wannan ibnu arabi din alfusus sai aka ce wa qila lahu sai aka ce da shi hadha kulluhu mukhalifun lil qur'ani wannan abin da yake cikin wannan littafin na ibnu arabi ai dukkaninsa ya saba wa alqur'ani faqala ku saurari abin da ya ce amma kuma mai karanta ba shi da laifi insha Allah faƙala sai ce alƙur'anu kulluhu shirkun ƙur'ani gaba ɗayansa shirka ne in ji shi wannan tilmisani ɗin ya ce wa inna mattauhidu ƙauluna maganar mu shine tauhidi cewa komai Allah ne shine tauhidi ka haɗe ka rabu da kowanne rarraba shi yasa har cewa ku rabu da mazhabar farraƙewa mazhabar farraƙewa ma'ana ita ce wai a bambance Allah daban bayi daban wannan hanyar yace ba ita ce wai ita ce shirka ka rarrabe wannan wannan wannan wai ma'ana shine ma'anan ka kawo alloli da yawa amma ka haɗe su duk abu ɗaya ne wannan shine tauhidi in ji tilmusani kenan shi yasa a tarihi waɗannan mutanen da yawan su kashe su aka yi mutane ne a zamaninsu alkalai suka ba da umarni mutanen gari suka je gida suka kashe su shi kenan harka su ta ƙari kamar a saharawardi akwai wani saharawardi shi cewa ya shi ba zai mutu ba sai an ce masa kunfa an zir shi so yake zama annabi ma'ana shi ba zai mutu ba ya ce innahu la ya mutu hatta yi ƙala lahu kunfa an zir yana nan yana jiran ran da za a zo a ce masa wai shi ma kunfa an zir yana ya kunfa anzir yawwa tashi kai gargadi ma'ana yana jiran a ce masa annabi to shine sai aka ce mata shi wannan tilmisani ake ce da shi mal farqu baina ukhti wa zawjati me bambanci tsakanin yar uwata da matata wajen wajen mene wajen haramci ko shine sai sai la farqa indana mu abu mu ba bambanci kowace kawai ka iya takatta ka kwanta da ita kanwarka da matarka duk abu ɗaya ne saboda dukkan su ba komai bane fa duk halittar nan da kuke gani ba wani zancen halitta da mahalici duk abu ɗaya ne ashe kenan da me in aka ce ga mutum shi yasa har ina kai hakuri da maganganun wani ne yake shigowa cikin wani ina iya tuna maganar albiqa'i biqa'i yana da littafi tanbihul ghabi fi takfiri ibnu arabi wato tambihi da fadakarwa ga wawa don bayanin kafircin ibn arabi a ciki yake cewa agun aƙidar ibn arabi fa ya tuhumi allah daga cikin manya-manyan abubuwan shine ya tuhumi allah da yin zina la ilaha illallah wannan magana ba ta da daɗin ji me ake nufi da wannan zancen in ka ce kowa da komai allah ne shine sai yake cewa ashe kenan mutumin da ya tafi namiji da mace da suke zina to duka fa dan shi abin da ya faɗa annakihu wal mankuhu duk Allah ne ma'ana da mai takin matar da matar da aka taka duk abu ɗaya ne kawai duk Allah ne kaga kenan mai zina da mata da namiji da mace waye wai Allah ne kenan si wannan maganar ana ɗauko ta da wannan munin surar don mutane su fahimci cewa sauran abubuwan da suke faɗa ma fa munana ne ba za su ɗauki wani tawili ba shi sa malamai suke shi wannan albiqa'i yake cewa yana mamakin yadda wai za a zo a samu wani mutum har zai zauna yana kare maganganu irin na ibn arabi ya ce wai ba a fahimci me yake nufi ba har za a yi masa wani tawili tawili ana yi ne ga maganar mutumin kirki in ya kuskure ko mutumin kirki in ya kuskure sai a ce a la'alla kaza yake nufi wannan shi ake nufi da tawili amma mutumin da yake dama zindiki ne ba shi da wata alfarma ya faɗi maganar da an san haka ya saba yi to bai kamata a zo ana cewa za a kare ba kuma shi ma ya hana mutane wannan a cikin muqaddimarsa ta cikin al-futuhatul makkiya yana cewa maganganu na akan zahirin su suke abinda kuma fahimta din nan haka nake nufi to kuma waye zai zo daga baya yana bata masa zance yace wai ba haka yake nufi ba zai kare shi kuma ji abin yawa to Allah ya kyauta to shine sai yake cewa qalu haramun faqulna haramun alaikum maganar bambancewa tsakanin yar uwarka da matarka sai ce ku kuka ce haram sai muka ce to haram ne akan ku yawwa ku je can ku haramta wa kanku su a gunsu kenan su wannan magana ba haram ba ce akwai kuma ibnu sab'in ibnu sab'in shi ma wani zindiki ne daga magrib mutumin magrib ne maroko ya zo makka ya ce shi ma ba zai koma ba ya zo ne yana son ya zama annabi to shine sai wata rana wai har yana cewa ku ji wata mummunar magana sai ke cewa laqad zurtu ibna aminata na je na kai ziyara gun dan amina ma'ana ya je madina ya kai ziyara gun dan amina ba zai faɗi sunansa ba ma ya ce rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda yana ganin su sun wuce shi su ma suna samuwa daga Allah kamar yadda ya samu shine ce zurtu ibna amina na je na ziyarci dan amina allazi ya ƙulu la nabiya ba'di wanda yake cewa ba wani annabi a bayansa ku duba ku ji wannan kafirci yawwa ibn al-farid shi ma ɗaya ne daga cikin su wannan maganganun suna da munin a faɗe su to amma amfanin a faɗa maka su don ka ji girman su kuma kaga cewa hakikatan ba zai yiwu a ce waɗannan mutanen wai masu irin wannan maganganun wai su ne waliyan Allah ba yawwa ibn al-farid yana cewa wa inna rabbit tanzili mihrabu masjidin fama bara bil injili haikatu bi'atin wa asfaru tauratil kalimi li qaumihi yunaji biha al-ahbara fi kulli laylatin wa in kharra lil ahjari fil buddi akifun fala taghdu bil inkari lil asabiyyati in ji maganar in ji shi ibn al-farid ibn al-farid yana da wannan shi kuma waƙoƙi yayi baiti ya fi dubu ɗaya akan shi kuma wai tauhidi tauhidin kuma abunsa abin da ke nufi shine wannan wahidatul wujud din yayi sunanta ta'iyya ta'iyya ibn al-farid ta shahara a gun su masu wannan harka din kuma wasu ma har zama suka suka yi mata sharhi to shine wai wata rana da shi wannan mutumin wai ibnu arabi ya ji labarin wannan ta'iyyar da ya rubuta sai ya aika masa cewa da Allah ya bashi dama ya yi sharhinta yana so yi mata sharhi duk sun rayu kusa da juna lokaci guda shine ibn al-farid din ya aiko masa ya ce a ai abin da ka rubuta al-fusus din nan shine sharhin wannan abin ne yawa ma'ana karka bata lokaci duk abu ɗaya ne abin da ke cikin maganganun waƙoƙi na da abin da ke cikin fususul hikam da ka rubuta nafaran to duk abu ɗaya ne za ka ba buƙatar ta tsaya kai wani sharhi abin da kake nufi shi nake nufi in ji shi to shine wannan ta'iyya din yana irin wannan maganganu shi wai idan mihrabun masallaci ya haskako da tanzili da alƙur'ani to a wurin bauta a coci shi ma ba lalacewa ya yi ba da karanta injila kun fahimci yi zancen ma'ana yadda alkur'ani ya haskaka a masallaci haka nan injila ma duk ɗaya ne ita ma haka take haskakawa a coci wa asfaru tauratil kalimi li qaumihi haka nan kuma littafan cikin attaura na alkalimi wato musa kallamu ma'ana wanda ake muke ce masa kallamu mun san me yasa ake cewa kallamu musa kalle haka ake cewa duk mutumin da ke musa ne ko abun hausawa yawwa asalin sunan saboda kalimullahi kalimullahi ma'ana wanda Allah ya yi magana da shi to shine kuma hausawa suke cewa kallamu asalin abin daga nan ne kuma har ma aka sake gutsura kallamu ma aka ce kalle na samari ko yawwa to shi ne suke cewa haka nan abin nan littafan attaura wadda aka yi wa annabi aka saukar wa annabi Musa yunaji bi hal ahbara fi kulli lailatin wanda yake ganawa da wato abin nan ko kuma wanda al ahbaru wato manyan malaman yahudawa yunaji biha suke ganawa da ubangiji shi ma'ana suna karantawa su ma wannan duk yana haskaka musu yace wa in kharra lil ahjari fil buddi akifun in wani mai lazimta shine akifun ya yi sunkuya ya yi sujada ga dutse in ka ga wani mai bauta wa dutse ya sunkuya ya bauta wa dutse sai ce fala taghdu bil inkari karka wayi gari kana inkari lil asabiyyati dan ta'assubanci duk abu ɗaya kawai aka bautawa wancan na cocin abu ɗaya bautawa shine abin da mai masallaci ya bautawa shine abin da mai cocin yahudu ya bautawa shine kuma abin da mai bautar dutse ya bautawa haka nan mai bautar rana mai bautar wuta duk abu ɗaya suke bautawa duk allah suke bautawa wannan fa shine maganganun irin waɗannan mutane to allah maɗauki kyauta kaga ashe kenan a wannan ko a wancan zamani da ibn taymiya ya waɗannan maganganu shi yasa ya tarkizi a kansu a cikin littafansa ya bayyana waɗannan aƙidun na waɗannan mutanen sosai ya bayyana muninsu kuma ya yi nassi akan malaman da suka kafurta su dama yana kiransu mulhidai zindiƙai bal yana cewa ma waɗannan mutanen akfaru min yahudi wan nasara ma'ana kafircin su yafi kafircin yahudawa da kirista yawwa yahudawa da kirista ba su yi kafircin da waɗannan mutanen suka yi ba gashi kuwa suna cewa la ilaha illallah Allah maɗauki ya sauƙaƙe to mu koma mu ci gaba a can da yake cewa ko kuma da ke lokaci ya dan matso ko amma dai mu karasa wannan guri din mu koma asalin littafi banda sharhin Ali Sheikh mun gama da shi ko yawa sai yake cewa fala budda fil imani min an tu'mina anna muhammadan sallallahu alaihi wa sallama khatamun nabiyyin babu makawa a wannan imani kai imani da cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama shine shikamakin annabawa la nabiyya ba'dahu wa anna Allah arsalahu ila jami'i thaqalaini kuma Allah madauki ya aiko shi zuwa ga dukkanin aljanu da mutane fa kullu man lam yu'minu bima ja'a bihi falaysa bimu'minin haka don haka duk wanda bai imani da abin da yazo da shi ba ba zai zama mu'mini mu'mini ba fadlan an an yakuna min awliya illahi almuttaqin ballantana ma ya zama yana daga cikin wato waliyan Allah masu tsoron Allah wa min wa man amana kai ومن آمن ببعض ما جاء به وكفر ببعض فهو كافر ليس بمؤمن hakanan mutumin da ya warware ya ware kai ya rarrabe tsakanin wasu abubuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da su yace yayi imani da wannan amma bai imani da wannan ba gashi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya zo da wannan mutum yace ya yarda da sallah bai yarda da azumi ba ya yarda da kaza bai yarda da kaza ba ko ya yadda da wani abu dai da shari'ar musulunci ta zo da ita amma ya ƙi yadda da wani abu ya rarrabe ya zaɓi wani ya watsar da wani to sai ce fa huwa kafirun laysa bi mu'minin kama qala Allah ta'ala kamar da Allah madaukaki yake faɗi innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna Allah wa rusulihi lalle waɗannan da suke kafircewa da Allah da manzanninsa kuma suke nufin su bambance tsakanin Allah da manzanni wa yaquluna suna cewa nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din mun yi imani da sashe mun kafirce wa sashe wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabilan kuma suke neman wata hanya tsakanin wannan to Allah ya ce ulaika humul kafiruna haqqan waɗannan sune kafirai tsantsa tabbatattu na haƙiƙa duk wanda zai bambance ya yadda da wani abu na qur'ani bai yadda da wani abu na alqur'ani ba to wannan ba musulmi bane wa'atadna lil kafirin azaban muhina kuma mun yi tattalin azaba mai wulakantarwa ga wato waɗanda suke kafirai walladhina amanu billahi wa rusulihi amma waɗanda suka yi imani da Allah da manzannin Allah wa lam yufarriqu basu rarrabe ba baina ahadin minhum tsakanin wani daga cikin su ulaika sawfa yu'tihim ujurahum to waɗannan Allah zai ba su ladan su wa kana Allahu ghafurar rahima Allah kuma mai gafara ne mai jin kai can ƙasa akwai sharhi shi ma ko to lokaci ba zai isa makaranta shi ba duk da ya ce inda ya sa shi ne inda ce falaisa bi mu'mini to masu littafin ne suka yi wannan suka sa shi anan ba anan yake ba ta aliki ka soke wannan alama ta ɗaya din ka komo layi na uku inda ya ce wa man ma amana bi ba'dhin bi ba'dhi ma ja'a bihi wa kafara bi ba'dhin inda ya sa bi ba'dhin nan to anan zaka sa alama ɗaya wannan sharhin da ke ƙasa na wannan maganar ne ma'ana wanda ya yi imani da sashi ya kafirce da sashi ai mun ga alama ta ɗaya a ƙasa ko sai ce alkufuru huna fi ƙaulihi kafirci a nan inda yake cewa a man amana bi ba'dhi ma ja'a bihi wa kafara bi ba'dhin kun ga wannan yake wa sharhi kenan yace wa kadhalika wa ana kafircin da ake nufi shine inda mutum zai ce yayi imani da wani sashe ya kafirce wani sashe fil haka nan yace a cikin ayar inda Allah ke cewa nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhi a bakin waɗancan mutanen suna cewa sun yi imani da wani sashe sun kafirce wa sashe sai ce al-kufr huna qismani kafirci anan kashi biyu ne al-qismu al-awwal kafirci na farko kufru takdhibi kafircin ƙaryatawa nan yana ba yana kawo mana nau'o'i nau'o'in kafirci ba kada ya ce ai ya rage ibn al-qayyim ya kawo a cikin madarij salikin da wasu littafansa nau'i nau'in kafirci wajen biyar ko bakwai to ba su yake so ya magana anan ba kafircin da aka faɗa a nan a wannan ayar cewa innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna allahi wa rusulihi so yake ce mana an samu kafircin nasu hawa biyu ne hawa na farko takdhibi na ƙaryatawar da suka yi ai ya ce mana innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi ai wannan shi kadai menene ƙaryatawa ne ga Allah to wannan kafirci ne sannan kuma yuridun an yufarriqu wannan tafriqin shi ma kafirci shine abin da zai bayyana mana shine sai alqismu alawwal kufru takdhibi wa huwa an yukazzibu bil kitabi aw bi risalati rasuli shine ƙaryatawar da zasu da littafin ko kuma manzancin manzan duk wanda bai yarda da alqur'ani ba to ba musulmi bane kafiri ne qat'an ya fita daga addinin musulunci hakanan duk wanda bai yarda da manzancin manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama shi ma kafiri ne ya fita daga addinin musulunci wannan yana cikin asalin addinin da babu wani tantama ba babu sabani akai ba wanda zai gaya maka akwai sabani in mutum ya ce bai yarda da manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama qat'an ya fita daga addinin musulunci mun gane wannan babu wasa a ciki ba kokonto yawwa sai ya ce yaquluna suna cewa fulanun rasul wa fulanun laysa bi rasul sai su zaɓi ɗaya daga cikin manzanni sai wannan manzo ne wannan kuma ba manzo bane kaga ai sun ƙaryata sun karbi wani sun ƙaryata wani ko yawwa sai ce nukazzibu bi risalati fulanin wala nuqirru lahu bir risala muna ƙaryata manzancin wani ba ma tabbatar masa wato manzanci takziban lahu fi ma ja'a bihi dan ƙaryata shi ga abin da ya zo da shi wannan shine takzibin kafircin takzib din ai ƙaryata abin da ya zo da shi ne ko annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da cewa ai imani da alqur'ani ai imani da littafan da suka zo gabanin sa in mutum ya ce bai yadda da littafan da suka zo gabanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba iya qur'ani yadda da shi bai yadda da at-taura ba bai san da ita ba bai yadda da cewa an baiwa annabi Musa at-taura ba shi wannan kun yayi me tare da cewa ya rarrabe tsakanin alkur'ani da kuma attaura kafin nan ya karyata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cikin abin da ya zo da shi mun fahimci wannan to shine abin da yake faɗi domin farkon abin da mutum yayi kafin ya je ga rarrabewa ai sai da ya karyata annabin tukuna tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da qur'ani alqur'ani ya ce kar a rarrabe in ka rarrabe ashe kai me ka karyata wanda ya zo da littafin farko tukuna baka yadda da shi ba sannan sai ka je kai aikin rarrabewa din mun fahimci abin nan yau don haka hawa hawa ne shi kafircin anan shine sai yake cewa takziban lahu fi ma ja'a bih wa fulanun hadha min ibadillahi hadha rasul za ku ji maganganun ko larabcin da yake sharhi ne da aka yi shi na baki ba a rere zancen ba babu tahriri akwai yan wasu abubuwan da ba haka ya kamata a ce uslubin ya taho ba amma magana ce ta baki kawai haka wadda ba a rere ta ba yawwa sai sai wa fulanun hadha wana ko wannan min ibadillahi da yana cikin bayin Allah hadha rasulu yana cikin manzanni fa hadha takdhibu bi risalati ba'd wannan ƙaryata sakon wasu sashe ne daga cikin annabawa wa iqrarun bi risalati ba'd da kuma gaskatawa da tabbatarwa ga manzancin wasu daga cikin su wa man kadhaba fa huwa afaqad kafara duk wanda ya ƙaryata kuwa ya kafirta wa man saddaqa fa huwa mu'min wanda ya gaskata ko shi menene mu'mini ne yawwa al-qismu thani kashi na biyu na kafircin kufrun min jihatil iba'i wal istikbari akwai kafirce wancan kafircewa ta rarrabewar wannan kuma kafircewa ta bangaren girman kai da iba'i da kau da kin abu iba'i shine wato ki ba iba'i bane ku gyara ba wannan ya udi al iba kawai haka yake eh al iba shine ka ki abu wal istikbari ka girman kai wal imtina'u ka hanu ka ki bi ma'ana annahu aba an yattabi zalika rasul shine kin abu wannan manzan domin duk wanda ya ki karbar wannan manzan daga maganar daga daga qur'ani na cewa wajibi a yadda da annabawa kun ga ya kareta manzan kuma ya ki bin sa wannan shine nau'i na biyu na kafirci aba an yakuna multaziman bi shari'ati zalika ar-rasul ya ki ya zama mai biyayya mai lazimta ga shari'ar wannan manzan bal yaqulu yana cewa ana mu'minu bir rasuli wa attabi'u shari'ata fulan kamar yana cewa ne ni na yadda da manzan Allah amma kuma zan bi shari'ar wani kun fahimci wannan yace ya yadda da manzan Allah amma shari'a ta ta dawo ta annabi dawo da zai bi wanda masu shi'a suke faɗi idan tashin idan mahadi ya zo wai idan mahadin su ya zo na shi'a zai yi shari'a ne da shari'ar ali dawud ba da qur'ani ba yawa saboda ƙur'anin da ke hannun mu wannan ƙur'anin sun ce ba shine na gaske ba sai mahadi ya zo zai zo da ƙur'ani na gaske walaysa fi ƙur'anihi harfun min ƙur'anikum a ƙur'anin zai zo da shi kuma babu ko harafi ɗaya daga wannan ƙur'anin da ke hannunku kaga ashe kenan wani addini ne daban yawa akwai fa matsaloli a duniyan nan to Allah kyauta yawa sai ce wa attabi'u shari'ata fulanin wala attabi'u shari'ata al'akhar zan bi shari'ar wane ba zan bi shari'ar ɗayan ba yawwa to a nan akwai ƙarin da babu shi a wurinku sai ce fafarraƙu bainar rusuli sai suka rarrabe tsakanin manzanni ya ce wa haza min jihati lihtijaji alal yahud wannan ta bangaren zaka iya amfani da wannan wajen kafa hujja akan yahudawa ko yawwa waɗanda suka yadda da annabi musa suka ƙi yadda da annabi isa da muhammad sallallahu alaihi wasallama to wanda ya wannan kafiri ne yawwa haka nan a cikin waɗanda suke mabiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama idan mutum ya ce zai yadda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a matsayin manzo amma ba zai yadda da shari'ar da ya zo da ita ba zai bi shari'ar wani shehinsa ko kuma shi ma waliyi ne ane masa nasa wahayin daban to shi ma daga ran da ya faɗi wannan ko ya yadda da wannan to ya fita daga shari'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fita daga addininsa ya zama sunansa kafiri ba musulmi ba mun fahimci abin saboda me bai yadda da abin da manzon Allah din ya zo da shi ba sallallahu alaihi wasallam wal wajibu ala ibadillahi an yakunu mu'minina bir rusuli abin da yake wajibi akan bayin Allah shine su zama muminai ne su masu imani ne masu gaskatawa bin rusuli da manzanni jami'an baki ɗayansu musaddiqina kuma suna masu gaskatawa sun yadda da su wa an ya kunu munqadina ta'i'ina su zama suna jawuwa masu da'a lima ja'a bihi muhammadun alaihi salatu wassalam ga abinda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wa ma ja'a bihi alqur'anu da abinda alqur'ani ya zo da shi li'annahu khatamul kutubi domin kuwa alkur'ani shine cikamakin littattafai bayansa babu wani littafi da za a saukar na wahayi li'anna muhammadan alaihi salatu wassalam khatamur rusuli domin kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma shine manzo na ƙarshe fa idan don haka yakunu al-imanu ala darajataini lalle imani ya zama akan daraja biyu kullum minhuma fardun kowanne ɗaya daga cikin wannan darajojin guda biyu farilla ne la yatimmu al-imanu illa bihima jami'an imani ba zai cika ba sai an same su dukkaninsu guda biyu lokaci guda al'imanu bi ma'anar tasdik na farko imani wato wanda ake nufin at-tasdiqu bi risalati muhammadin sallallahu alaihi wasallam gaskata saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da manzancinsa thumma al-imanu bi ma'ana liltizamu bima ja'a bihi imani na biyu kuma shine ka rayu karkashin shari'arsa amma in ka yarda da shi manzo ne sai kuma ka ce shari'ar da zaka bi ba tasa bace ka zo ka ce wannan shari'ar ta zahiri ce kai kana da taka ta batsi ne da za ka yi aiki da ita to wannan ƙaryata waccan imanin da manzancin nasa ne ba ka yadda da shi manzo ne daga Allah ba domin ku shi bai zo maka da wani abu zahiri da batsini ba ya zo maka ne da sako daga Allah ya ce Allah ya ce a yadda da babu abin da za a bauta sai shi Allah ya ce ya aiko annabawa kafin ni kuma ya sauko da littafai ni ne na ƙarshe littafin nan ne na ƙarshe duk wanda bai da wannan zancen ba kaga ya ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan mutum ya da hakan kuma sai ya ce a'a a aikace ba zai sallah irin ta annabi ba ba zai azumi irin na annabi ba ba zai je haji ba ya ce aikin haji ƙauyanci ne ba zai je umara ba ba zai yi sadaka ba ba zai kaza kaza kaza ba to ya zare kansa daga shari'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zama ba musulmi ba ya zama kafiri mun fahimci wannan yawwa to shine sai ke cewa wa adamu limtina'i amma ja'a bihi da kuma kada mutum ya hanu daga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi yace baya so faman kazzaba faqad kafara duk mutumin da ya karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya karyata abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to ya kafirci wa man aba wastakbara fa huwa kafirun wanda kuma shi ma ya kibi ya ya girman kai to shi ma kafiri ne kun ga ashe kenan kamar da ya ambata mana kafircin yana zuwa ta bangare biyu kafircin karyatawa da kafircin kimbi in kana so ka zama mumini sai ka yadda baka karyata ba ma'ana ka gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam shine manzon karshe alqur'ani littafin karshe babu annabi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu littafi bayan alqur'ani sannan kuma sai ka bi a rayuwarka ka bi alqur'ani ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka yadda babu yadda za a shiga aljanna sai ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam muna fata Allah maɗaukaki tabbatar da mu akan wannan fahimta mai kyau ta alkur'ani ta sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta sahabban manzon Allah da manyan malaman musulunci Allah kuma ya karbi rayukan mu akan ta Allah kuma ya shirye da duk wanda ya birkice ya karkace ya hargitsa rayuwarsa ya bi wani abu wanda ba qur'ani ba ba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba muna roƙon Allah Allah ya tausaya masa Allah ya dawo da shi kan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wanda na tuni akan littafin da ka ce za ka zo da shi wanda yake magana kan imamai wannan sai gobe ne ko darasin gobe yana nan insha Allah ba manta ba na na eh fa farraqu bainar rusuli shine zaka kara tsakanin inda yake cewa wala attabi'u shari'atal akhar yawwa fa farraqu bainar rusuli sai ka ce wa hada من جهة الاحتجاج على اليهود وعليكم السلام ورحمة الله الخوارج الخوارزمي نعم shine me shi ma akan harkar likitanci ne alkhawarizmi arrazi ba shine razi abu abdullahi razi mai littafin tafsiri futuhul gaibi ba yauwa wannan daban yawa wancan shi ma a harkar ilimin likitanci ya fice sannan kuma da wannan falsafa din shi ma da nasu irin wannan maganganun marasa kyau yauwa asalin su wato kamar da ibn tamiya yake faɗi kuma ka karanta ma tarihin su har su alkindi alkindi babban malamin da ya koya masa ilimin komai ma kirista ne a hannunsa ya koyi duk abin da ya sani ma yauwa da haka ilimin musuluncin haka suka tsince shi daban kamar ka mutum ne tashi a unguwa kawai a cikin musulmi amma malaminsa kirista ne yauwa haka dukansu suke su wannan su ibn sina su alfarabi din yauwa amma za ka yanzu ana ta alfahari da su a matsayin cewa su ne suka zo da ilimin sciences ai ilimin sciences da a hannun musulmi yake na ji na taɓa gaya mana wannan abun ko yauwa littafai da yawa na'am musulmi ba iya waɗannan ne suka yi harkar sciences ba akwai musulmin kirki sun yi harkar sciences ɗin yau ilimin kimiyya kuma an fa'idanta da su amma an ka karanta abin yadda yake asali su ma waɗannan ɗin sun samo shi ne daga wancan littafan na mutanen girka wato mutanen greece wato mutanen yunan su aristo su plato na haka yadda asalin da yake guda ɗaya ne matsalar ita ce da suka ɗauko wancan sciences ɗin ba su tsaya iya wannan ba sai suka yi amfani da wannan ilimin ƙa'idojinsa na hankali wajen sanin Allah wannan shi ne harbar da su suka koma wancan a addinin su ba su da addini amma a harkar sciences ɗin sun yi ƙoƙari to Allah ya taimake mu ya tsare mu daga aukawa irin abin da suka auka Allah ya amfanar da mu da ilimin da muke karantawa kuma ya ba mu ikon aiki da shi wa akhiru da'wana أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين